الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu shaykh Safiur Rahman al-Mubarak ya rubuta rahimahullahu ta'ala karatun da muke a wannan masallaci na juma'a na sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin azare jihar bauchi najeriya a yau insha allahu za mu tashi daga inda muka tsaya za mu tashi daga darasi na talatin da biyu daidai daga ila jaddihil aqur yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma hannun kakansa Abdul Muttalib radiyallahu anhu ko Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can baya mun ga yadda ya dawo hannun mahaifiyarsa lokacin da yake da shekara hudu a hannun Halimatu Sadiyya da ta dawo da shi wajen annabi a wajen mahaifiyarsa amina sai annabi ya shekara biyu kacal a wajenta ita kuma zaman ta ɗauke shi domin ya je ya ga kawunayensa a birnin madina wajen dawowa rashin lafiya ya kama ta Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wato mutuwanta kafin ta dawo birnin makka don haka an bizne ta wurin da ake kiransa alabuwa shi ne bainal madina ko baina makkata wal madina tsakanin makka da madina kakarsa shi ya karaso da shi tun da dama already ya yi musu rakiya to da kakarsa ya karaso da shi wajen wa zai kai shi tun da babu uba babu uwa sai shi kakan ne ya rage akwai bafanu amma dai hankalinsa bai kwanta da ya ba da jikansa ma'ainihin bafanunsa ba wato bafanun jikan tunda akwai sauran ragowan bafanunsa to maza Allah ya koma ila jaddihil aqub zuwa ga kakansa mai tausayi وعاد به عبد المطلب إلى مكة عبد المطلب كان النبي يا داود في من مكة باين متور مهيت يسا وكانت مشائر الحنو واتو ألامو na ainihin tausayi da alhini sun kasance fi fu'adihi a cikin zuciyan kakan domin a ce yaro ya rasa mahaifinsa ya rasa mahaifiyarsa ai abin tausayi ne abin na tausaya masa hakan ya kasance fi fu'adihi a cikin zuciyarsa tarbu na hawa hafidihi yatim wanda yake tsira a dalilin wannan jika na maraya allazi usiba bi musabin jadid wanda aka sake cakkansa da wata musiba sabuwa naka aljuruhal kadima wanda ta ta sake kwale ko gwale ko tale raunin da yake na baya bimana inda yake ya zama tabo mai yawa wani zai iya tunawa lokacin da yake yaranta ya ji rauni waje ya zama tabo sai zai sake ɗaye wannan tabo din a hausan nan da yake faɗi kalewa gwalewa ai ba famawa ba ne famawa daman ya ɗauko warkewa wannan fa already ya warke ya yi tabu eh me ake kiransa da hausan gudurawa to eh wannan kamar sabo ke da na ga kai maka yi dariya eh wannan abin da na dan na biya yau eh fankan ko a kashe shi ko a dan juya tun daga mutane da yawa juya musu mana wato abin da ya sa na faɗi haka normally lokacin da ba mutum yake yaro ko yaro yake yarantansa akwai kiriniya da yawa mafiya yawan mutane wanda suka yi kiriniya in ka dubi kafansu daga gwiwa zuwa idon kafa za ga tabo yawwa tabo iri daban-daban saboda haka wani raunin an ji ko wani ciwon an ji ya kwana biyu an zuba masa toka an zuba masa ƙasa ba abin da ba a zuba masa ba an samu an warke da kyar wata rana sai itace ko kata ko ko na hukuma ya sake kale maka wajen ya kawo mana kalmomin larabci ne domin ya gwada mana balaga ai in kun lura za ku ji kalmomin suna da nauyi domin ya fassara mana yanayin halin da manzon Allah ya fada a cikin wancan lokaci kuma ka kaddara ko ka yi imajin mutumin da yake bai kai shekara goma ba domin lokacin annabi yana da shekara shida a ce babu mahaifinsa babu mahaifiyarsa yaro da shekara shida daga shekara shida bakwai takwas wani irin yanayi zai shiga kisa ya ce mutuwar mahaifiyarsa ta ɓalle masa ta fama masa raunin mutuwan mahaifinsa eh dun kaman haka ne duk da kasancewa lokacin da aka ɗauki cikinsa mahaifinsa ya bar duniya shi bai san ma mahaifinsa ba amma duk wanda ya tashi baya da mahaifi ko mahaifinsa ya rasu ana ganin bai da gata ya sa ma tun farko musulunci ya karfafa cewa duk yadda za a yi mutum ya samu mahaifi ko da ko mahaukaci ne ko ɗan kame-kame ne saboda mutuncinsa tana nan inta amma kaga ta ɓangaren uwa yi ba daɗa jaddadawa ba saboda ne tun da an san namiji ba ya haihuwa yan namiji ba zai haihu ba in ya tsuguna sai dai ya kashi amma ba maganar haihuwa ba to babu yadda za a yi a ce ga yaro nan amma a ce bai da mahaifiya ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai idan Allah tabaraka wa ta'ala yana son ya gwada ayansa a duniya kuma ya gwada sai dai ba su da yawa aya ta farko annabi adam alaihi salam tunda Allah ta'ala ya halice shi babu uwa babu ruba aya ta biyu na hawa ita ma Allah ta'ala ya halice ta babu uwa babu ruba akwai masu fassaran da suke cewa tunda an ciro ta ne daga kashin hakarkari na annabi adam alaihi salam to an samu ɓangaren namiji kaman uba ne to amma in kaman uba ne ai aure ko ba zai yiwu ba annabi adam ya zamo babanta eh to haka ne naturally ko kuma initially babanta ne tunda shi ne abul bashar amma kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa kana kaminha zawjaha domin ma a fitar da kokonto aya ta uku annabi isa alaihi salam da Allah tabaraka ta'ala ya halitte shi ta hanyar mahaifiyarsa ba tare da uba ba waɗannan sune guda uku rak a duniya gaba daya babu na hudu yasa aka ce al'adan Allah sunnan Allah tana tafiya a bayan kasa ba mai canza ta walanta da li sunnatillahi tafdila كما لا تستطيع أن تجد لسنة الله تأويلا ina fata an gane amma wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala kan canza kaddarar sa jefi jefi jefi jefi kamar yadda anan ya canza tun daga annabi adam babu uwa babu uba ga nan hawa ita ma babu uwa babu uba annabi adam kamar yadda Allah ya ce inna masala isa inda Allah ya ce ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ina fatan mun fahimta to lalle hakika duk wanda aka ce gashi uwarsa ce ta haife shi baya da uba ina uban ba ta yi babu uban ne ma kwata kwata to hazari ne zai tashi ba cikin gata ba komai gatansa gatan banza ne kuma zai tashi ba cikin mutunci ba ya sa ake dada jaddadawa akwai waɗansu abubuwa na shubuhat musulunci da ya zo sai ba su kariya don a dan samu sassauci a nan duniya amma haka dai lahira to nan ne abubuwa za su fito a fili na farko matan da take da aure matan da take da aure ko mijinta bai sadu da ita ba idan ta je ta yi ciki ta zo ta haihu ɗan nan nasa ne yana da uwa amma an je lahira nan ne za a warware uban gaskiya ne ko ba na gaskiya ba amma a nan duniya tun matan da take da aure mijinta shi ne duk uban yayan da ta haifa ko da kuwa ina ta same su idan uban baya so sai a ji a iliyani na biyu ga masabar malikiya duk mutumin da ya sake matarsa zai ta yi idda ta kammala wasu malamai suka ce idan ta ke kara bakwai ba ta yi aure ba kuma kwaɗanta aka samu ciki to a jawo tsohon miji shi ne uban cikin ko da yake kalmu shiga fitihu da yawa ya dai kawo guda biyu eh ya jawo shi saboda ciki yana iya zama shekara yana iya zama shekara bakwai saboda haka in mace aka sake ta bayan an sake ta bata wuri kowa ba to idan ta zo da ciki ta ce namijin ne da ya sake ta to nasa ne abinda kawai zai kubutar da shi sai dai su zo filiya musulunci ya kawo waɗannan abubuwa ne domin saboda mai a ɗan kare mutuncin yara saboda in ka san ba naka ba ne naka ta kai ne ba abin da zai dame ka mu kowa ma za ka bi ne amma an kana ɗan zagawa fa wajen tsohuwar matarka sai anyway tun da ba shi muke abin nan ba wannan dai mun ɗan buga misali ne haka na'am to mala anan ya ce mana wa kana makairul hanu fi fuadi wato alamu na tausayi a cikin zuciyarsa tarbuna wa hafidihi yatim suna hayayyafa ko suna tsiruwa ta ɓangaren jikansa wanda yake maraya alladhi usiba bi musabin jadid wanda aka sake hamaki da musiba sabuwa na ka aljuruh alqadima wanda ta fama rauni wanda yake na baya faraka alaihi riqa kakan annabi abdul muttalib ya tausaya masa ainu lam yariqaha ala ahadin min auladi irin tausayin da bai taba yi ma wani daga cikin yayansa ba fa kana la yad'uhu li wahdatihi mafruda ya kasance baya barin sa da kadaitakan nan wanda Allah ya dora masa kullun yana tare da shi duk inda zai je yana tafiya da jikansa bal yu'tiruhu ala auladi hasali ma yana fifita shi a bisa yayansa kamar yadda Allah ya ce wa yu'tiruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة shine yu'athiruhu kamar yadda kuma a yanzu muna gani za ka wani yana da jika duk inda zai je da jikarsa jikan ya makale masa me yawa ma sai Allah ya kwallafa masa son jikan fiye da yadda yake son ‘ya'yansa to balle wannan kuma akwai dalili qala ibn haikam ibn haikam yace kana yulau li abdul muttalib firashu akan ajiye shimfiɗa ma abdul muttalib fi zillil kaaba a cikin inuwan ɗakin kaaba وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك ‘ya'yansa suna zama a gefe su kewaye ke, fata ya kharuja ilayin har sai ya fita zuwa ga wannan shimfila, la ya je so alaihi ahadun min banihi ijlal Allah babu wanda yake zama a cikin ‘ya'yansa a kan shimfilan saboda girmama shi. Amma, فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي manzo Allah lokacin da yake yaro yana zuwa wa ho gulamun jahra yana yaro wanda yake kokake mai gudu duk inda ya ga dama yakan je duk inda yake so naka ce gulamun jahra shine yaron da ya ka nono mahaifiyansa ya yi kulkul yana gudu ko ina wanda shine jahra asali suna tiffata kamar dan akuya ne ko kuma dan dabba lokacin da ya zamo ya dan fara karfi za ga yake gudu ya hau nan ya gudu ya hau can duk dan dabban da ka ga yake yake haka to yana da lafiya eh ya gwada cewa an kwana biyu shi ma ogan kansa ne shine gulamul jafr na'am hatta yajlisa alai annabi yakan zo ya zauna a kai fa yakhuduhu amamu amma dai sai baffaninsa su kama ke suna kokarin saukar da ki daga kimfiɗan kakarsa lirakhiruhu an domin su kawar da ki gabarin kimfiɗan kakansa fa yaqulu abdul muttalib sai kakansa abdul muttalib ya ce idan ra'a zalika minhum idan ya ga yunkurin ƴaƴansa wato bakwanun annabi sai ce da'u bani haza da ce ku bar ɗana wannan ku bar ki abin tausayi ne ku bar ki ya ce fa wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah inna lahu la sha'na lalle shi din yana da sha'ani nan gaba kaman a yanzu ne a ce ai wannan yaro da kuke gani kai wannan fa babban mutum ne ko za akwai waɗanda suke da firasan haka firasa mutum ya yi firasa ya yi hangen abu ko idan Allah ya baki ya halatta ba wahayi ba ne don babu wahayi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai wahayin shaidan amma akwai ilhama na ainihin firata shine jikinka zai baka abu kaza kaza ne kuma ba mamaki yadda kai hasashe din nan sai ya kasance waɗannan suna yake kiran su mulhamun wanda annabi ya ce a cikin al'umma ta akwai umar dan kafa radiyallahu anhu kusan duk hasashen da a zamanin annabi ya kasance sai ya hasashe sai ayan qur'ani ta sauka exactly yadda ya hasashe yasa annabi ya ce da akwai wani annabi a baya na to da umar ne annabi saboda zai faɗi magana ya kasance to akwai waɗansu Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su basira na fahimtar haka eh shi yasa mu lokacin da muke yara ana gwada mana girman dattawa masu hurhura ana ce idan ka ga tsoho mai hurhura ko ka ga wanda yake da shekaru to ka bi shi a hankali don kare maka baki kana yin rashin kunya ya ce ai dama wannan dan banza ne to haka za ka kare dan banza sai dai kuma a wannan akwai kambun baka kambun baka kuma layinsa daban ne abinda ake nufi da kambun baka ana nufin wata cuta ce wanda take da alaka da ido da baki ido ne yake gani baki ya furta mummunan abu a kai kuma abin ya lalace akwai wanda haka Allah ya yi su shi yasa aka ce duk lokacin da zaka fita kai addu'a kula uzai din nan su taimaka maka karanta su da safe da yamma da kuma bayan sallolin farillai wani lokaci ma har da na nafila don kana iya haɗuwa da wani yanka ya ce kai amma wannan ya burge ni to fa in bai faɗa in bai haɗa da sunan Allah ba yana da wannan cuta to shi kenan daga nan za ka fara motsewa da ranka ta fara lalacewa daga nan ku taronka shikenan daga nan kuma zai abin ya dawo gangan jikinka kwarai da gaske yasa annabi ya ce al'ainu haqqun yace in akwai abin da ma yafi zai wuce kaddara to al'ainu ne kaga kenan ko ba dan Allah ba za ka fito daga gidanka kai addu'a in kai sabon gida kai addu'a in kai sabon abin hawa kai addu'a in za ka sa sabin kaya kai addu'a duk wani yana kuke maka shi kenan kana zuwa mai guga yana dannawa sai ya koda eh ai misali kenan to wannan ki kuma layinsa daban to amma Abdul Muttalib saboda alamun da ya gani a jikin jikansa ya ce wannan babban mutum ne ya ce akwai magana akwai abubuwa nan gaba shi ne inna lahu da kana lalle akwai babban sha'ani a kansa sun mai yaji su ma'ahu ala tarafiki sa'ana sai zauna tare da ke a bisa kintilinsa wa yamsahu zahrahu bi yadihi ya shafi bayansa da hannunsa kun ga wannan ya gwada annabi yaro ne a lokacin eh shekara shida zuwa takwas shekaru biyu suka zauna da kakansa daga shekara shida zuwa takwas wa yasurruhu ma yarahu yasna kuma yana faranta masa rai abin da ga annabi yana aikatawa kakansa Abdul Muttalib duk abin da yaga ɗansa yana yi wato jikansa yana yi yana faranta masa rai to shi yasa wani lokaci ake ce Muhammad bin Abdul Muttalib saboda ya zauna a hannun kakansa Muhammad bin Abdul Muttalib sai ya haɗa ki da kakansa kuma ko a yanzu muna gani in aka ce kana da jika ko kana da ɗa ka gaishe yana kiriniya ya yi nan ya yi can ya yi abu da kai kana jin farin ciki ko ko da uwar ta ɗauki bulala ta taɗe ki saboda ya ya abin nan ya kwaɓe mata man gyaɗa ko manja kai kuma sai ka zo kana ce me yasa ba ni ne ubansa ba ba ni na sai manjan ba sai ka sake ba da kudi a je a sayo amma nan kwabe ba irin ka bane ka ringa surutu ya aka yi kamar ke kwabe ka za ka za ka za ka ba eh eh yasa wani lokaci in mata suka gane kana son yaro to masu hankali sukan kaikaice ka su saita ka su auna ka a daidai wanda a jikin wanda kake so din a nan kuma su za su ringa siga eh in cikin sauki za ka yi abu Allah ya samu dace mutum ya kaunaci ɗansa ko jikansa fiye da kima ba haramun ba ne amma babban abin da yake haramun shi ne zalunci ina fata an fahimta wajen rabo ka ce ba za ka daidaita su ba yasa annabi ya ce fa inni la ushidu ala jawrin yace ni ba zan yi kaida bisa zalunci ba hadisin annu'man bin sabit radiyallahu anhu mahaifinta ya baki kyauta shi kadai ya baki kyauta sai mahaifiyar ta shiga taraddadi tana son ta kubutar da wannan kyautar da aka ba ta ɗanta aka ba da ɗanta shi ne ta ce a je wajen annabi aka je wajen annabi aka fala masa ya ce a kira uban aka kira uban yace a kulla waladaka waladika dukkan ƴaƴanka ne ka ba su waɗannan kyautar duk ƴaƴanka ne ka raba musu wannan kyauta yace a sai annabi yace to ni ba zan yi shaida bi zaba zunci ba sai dai dukka ba su shine malamai suka ce a lokacin da da ya bada kyautar sai ya faɗi dalilin da ya bayar in baya da dalili shi ke nan a rushe ke in kana da yaya guda goma dukkan su lafiyan su kalau ka biya musu firamare da sakandare da college of education ko university da kuma sai Allah ya halaka da wani wanda yake shi gurgu ne ba inda zai je ba zai yi walwala a kashe masa kudi a makarantu misali kamar yadda aka kashe ma wannan ko a wuraren sana'o'i daban-daban ba to kana iya ware masa wani abu in ka ce to ni ina tausayawa ina ganin kaman kwanaki na saura karam don ware abu kaza a bada ware saboda me saboda gurhu ne to kaga wannan ko lahira haka je ba kai zalunci ba amma kawai saboda kana son uwarsa ka auro ta daga adamami Allah ya kyauta wannan mu ba na yi da wani bane na yanko ne kawai na'am wal samani sanawatin wa shahrayn wa asharata ayyamin min umrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi yake da shekaru takwas da watanni biyu da kwanaki goma tuwufiya jadduhu abdul muttalib bi makka kwatsam sai Allah ya karɓi ran kakansa Abdul Muttalib a birnin Makka. Kun ga har yanzu annabi ya sake fadawa cikin wani yanayi. Wara'a qabla wafatihi fi kakansa sai ya fahimta kafin ya mutu ya bar duniya an yahida bi kafalati hafizihi ila ammihi abi talib shaqiqi abi sai ya ga ya dace ya alkawarin kula da jikansa zuwa ga babbansa abu talib shakikin mahaifinsa saboda haka sai ya yi wasiya ya kira shi ya ce inna ba duniya ka dauki wannan yaro tun da daman da kai da mahaifinsa uwa ɗaya uba ɗaya mahaifiyarsa uwa ɗaya uba ɗaya kuke eh abu talib shakikin abdalla ne mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa wasiya to wannan wasiya da ya masa ya riga ya yanke hukuncin rikici a bayansa in ba haka ba za yi rikici saboda me saboda idan dattawa suna hangen a jikin rike annabi akwai albarka da alheri to ba za su bar wani ya dauke shi ba sai idan sun yi kuri'a amma ba su hango haka ba to kowa zai kauce domin saboda nauyin ba dora masa ba kamar yadda yanzu mutum yake mutuwa zai bar yayansa sai ga kowa ana ce masa ya dauki wani kowa yana kokarin kaucewa yana ganin yana fama da nasa alhali ba su sani ba cikin ƴaƴan nan akwai wani mai albarka wanda idan mutum ya ɗauke shi to ko yana cikin talauci ne ma Allah zai raba shi da talauci mutane ba sa ganewa musamman yan zamani yake sa muke kan wahala wallahi ba kamar mutanen da ba mutanen da za ga mutum ya ɗauki nauyin shi ba ma hango wani abu kawai zai ce ku zo shi kenan tun da dai na san lokacin da muke yara ƙanana muna zuwa ƙauyukan iyayenmu sawa'un maza ne ko mata za mu je ƙauyukansu za ga iyayenmu kakanninsu wato iyayensu kakanninmu kenan da 'yan uwansu za ga ba sa ajiye wata dukiya abinci kawai za ya abinci ne kowa ma ya zo ya ci wai dun kun zo gayya da yawa a ce wai wai wai za ku cinye abincin gidan nan ba bai fada amma yanzu jikokin ka zo ka zo ko biki aka zo gidanka ka ringa misali ke nan kun gani man yayi dariya amma kaga mutanen da su ba sa irin wannan guna-guna shi yasa Allah ta'ala sai rufa musu asiri saboda in kana yawan gunaguni sai kuma Allah ya jarabe ka wasiya idan wanda yake da haƙƙin wasiya ya riga yayi wasiya to dole a kiyaye sai dai idan wasiyan akwai zalunci a ciki yanzu da kakansa ya ce mababbansa ya ɗauki nauyinsa to magana ta tsari ya ce kai wani ka ɗauki nauyinsa to ko yana da yayu ba su da haƙƙi amma inda ya bari da abu talib waɗanda suke yayunsa to sun fi shi iko akan wannan yaro ina fatan nan fahimta to shi yasa wasiya take da muhimmanci a kiyaye ta sai dai idan wasiyan ta saba ma Allah da manzonsa kuma wasiya kashi biyu ne akwai na farko wanda mutum zai yi wasiya ya ce a kiyaye abu kaza kamar wannan da ya bada yaro ya ce ka ɗauki nauyinsa ko a gina mun masallaci ko a gina mun makaranta a cikin dukiyata wasu malamai suka ce ko ba a dukiyarsa ba eh yanzu a ce kai tsohon ma'aikacin lokal gamman ne kana da yaya sun kai tafa ba wanda baka biya masa ya karatu har digiri ba ba wanda baka bude masa shago ko ka koya masa sana'a ba kai Allah ta'ala bai baka dukiyar da zaka gina masallaci ko da dan karami a kauyen ku bane da ka zo mutuwa sai ka ce to ni na yi kokarin a ce na gina masallaci ko da guda ɗaya ban samu dama ba to na ɗora muku nauyi kafin ku bar duniya tun da ni ban samu dama ba to ku gina mini ku gina masallaci da sunana in mutum ya wasiya mai 'ya'yansa haka dole su dauka kuma dole su aiwatar domin a cikin sun an samu mai rike mata biyu ko uku bai gina karamin masallaci ba to ya ci haƙƙin ubansa kuma yadda za a yi ka tara mata biyu ko mata uku kana ci yadda su sannan kuma a gefe ka ce baka da kuɗin da za ka cika wasiyyan ubanka ba zai yiwu ba ko kana hawan mota ana samu amma ya gagara gina masallaci wani kuma yana jin haushi tun da sauran ba za su yi ba ko ba su da kuɗi shi ba zai yi shi kadai ba tun da an ce dukan su ne to kai ma ka je lahira za ka yi bayani duk matsayi mafi hatsari shi ne mutum ya je lahira ya ce ba shi ba ɗansa ya ce ya barranta daga ɗansa wallahi matsayi ne mafi hatsari a ce mahaifinka ya barranta daga gare ka da za ka sha wahala Allah ya kyauta ila annahi shaqiy to yanzu annabi ya koma zuwa hannun baffan baffanta dan uwan mahaifinsa shakiki wa nahada abu talib bi haqqi ibn akhihi lalle abu talib ya yi yunkuri da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmali wajhi a bisa mafi kamalan fiska وذمه إلى ولده يحقى كده آئنطا وقدمه عليهم يدبات الدكي أكنت واللوكة أنظر تشاء ولم مرايا أمسى أبو كذا كمان أجدان كان ينلقى دوانا ربما أنا ربا ديدي suka ce wannan maraya ne kudan gara masa wannan maraya ne kudan gara masa domin ka ringa gwada muhimmancinsa واختصه بفضل احترام وتقدير للي أبو طالب يا كيف شمر الله صلى الله عليه وآله وسلم da girmamawa da ainihin ɗaukakawa ihtiramin da taqdirin duk ma'anar su daya wa zalla fauka arba'ina sana ya kasance sama da shekaru arba'in ya ibu janiba yana kare ɓangaren annabi wa yaqutu alaihi himayata yana kimfida masa kiyayewansa wa yusadiqu yana yin abokantaka wa yukasimu yana fada min ajlihi saboda dan dan uwansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yasa ke Abu Talib baya duba kansa sama da shekaru 40 yayi yana rike da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda Abu Dalib ya bar duniya ne a lokacin da annabci yana da shekaru goma lokacin da annabci yake da shekaru goma kuma annabi yana da shekaru nawa a duniya yana da hamsin shekaru hamsin shekaran da annabi ya tafi fa'ifa a shekaran Allah ya karbi ran Abu Talib da nana Khadija bintu Kuwailit radiyallahu anha yasa a cikin tarihi yake kiran shekarar Amul Hazar shekarar bakin ciki amma mai wannan littafi ya yi magana a kai malamai da yawa suka ce ba shekarar bakin ciki ba ne bai kamata a kira shekarar da shekarar bakin ciki ba to almuhim sai da mazu Allah ya kai shekaru hamsin sannan abu talib ya bar duniya ba mamaki wani ya ce a to dan shekara hamsin ma ana kulawa da shi ne to bari ka ji kamar yadda za ka ji nan gaba duk rigiman da ta taso ana neman a taka annabi ko a wulakanta ki a birnin makka abu talib shi yake karewa haka allah ya kaddara duk abin da aka ɗebo sai a samu abu talib a ce ɗan ɗan wankan nan ya ce ku yi haƙuri ku gyale shi wani lokaci ransa ya ɓace ce in dai za ku taɓa shi to wallahi ba zan yarda ba sai dai a yi fada amma saboda dattijo ne idan ransa ya ɓace ya ce zai yi fada ba danginsa ba duk wanda suke ƙaunansa da kabilu daban-daban ma za su zo wajen taimakonsa shi yasa ake son shekaru suka maka yawa ko da a baya ka yi tsiya saboda zamanka a bariki to shekaru sun maka yawa ga furfura ka zamo dattijon kirki wanda kawai tara za idan ka yi ba dai ma zai zo yana ce baba me ya faru ba wanda zai bari a wulakanta ka ba wanda zai bari amma idan aka samu tsoho sabanin haka dole zai wawanka masa mari sai wani yanzu ya ce a'a ya kake mari san babanka ko kakanka ya ce ai na same shi da wuri ne ma ga wuri ne ya kara maka ya sake wanke shi shi ma ta ne ya ce ni ma bari mun wanke shi kafin da ya ce baba tsoho wannan ya zama maka darasi ka bar kan wuri ba ka da kyau misali kenan amma an kaza da mutuncinka shi kenan saboda haka lokacin da aka yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin annabi manzo daga shekara 40 zuwa shekara 50 din nan na mutuwan Abu Talib an sha gwagwarmaya Abu Talib shine babban katanga ai dalilin barinsa duniya da rasa nana Khadija ya sa manzon Allah ya fara tunanin ya bar Makka ya hijira ba domin mutum waɗannan guda biyu ba da ba zai yi tunanin haka ba don a baya bai yi ba ita matarsa ta ina ta taimaka masa nana Khadija ita Allah ta'ala ya kaddara tana da kudinta bayan tana da kudi tana da dangi to ai ko ba ta da dangi ma wanda yake da kudi yana da dangi ko ba da dangi yana da dangi yana da dangi da yawa yasa tana cikin gida amma kawai magana za ta yi sai ga kowa ya mai da takwabinsa kowa ya mai da wukansa na wani talauci ne da bai shi eh ana dan masa alheri shikenan shi yasa ake son yawan alheri kwarai da gaske fa bil lati bi asan fa idan lati bai laka bai lahu adawa kanahu waliyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim saboda yana da wahala shi yasa annabi ya ce babu wanda dukiyarsa ta taimake ni kamar nana khadija yasa bayan ranta duk wanda zaka faɗa masa magana daga cikin kishiyoyinta ba zan saurare ta ba yana jinjina mata ta zama ce kana da uwar gida ta bar duniya ka zo ka aure wasu mata wata rana sai ka tuna uwar gida to in baka yi sa'a ba kana tuna uwar gida kana magananta wata amaryar za ta watsa maka ruwan zafi ne duk da ma ba su rayuwa lokaci guda ba ana samun asa saboda kishi na mata to amma ita ba ma zamantakewan auren kawai ba wannan matsayi nata ya taimaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga Abu Talib kuma shekara guda a shekara guda sai Allah ya dauki ransu duka yini annabi ya fara tunani inda ya je Fa'ifa kenan da ya je Fa'ifa sai ya sake samun ƙarin ɓacin rai maimakon ya samu sassauci ya sake samun ƙarin ɓacin rai ka annahu baqi'un nafsa maka ce ka annahu baqi'un nafsa shine mutumin da rai sai ya ɓaci ya shiga damuwa wanda kawai ke ya gwammace ya mutu akan damuwan da yake fuskanta kai sai ka ce kai mai halakar da kanka ne Allah tabaraka ta'ala ya faɗa maka ba sau dai ruwa sau biyu ba ce karka damu rayuwa haka take to ko a duniya ko a yanzu wallahi rayuwa haka take sai ta tafiya maka sumul ba zai taba yiwa ba Allah ba zai jarabe ka ba ba zai taba yiwa ba in dai ka zo duniya to dole wata rana kana cikin jin daɗi face rai zai zo kaman yaya amma zai ka samu wani wawan saurayi saboda tsaban talauci ya rasa inda zai shiga saboda tsaban talauci ya je ya rataye kansa to ya rataye kansa a banza yadda ya rataye kansa haka zai ta zai kasance a rataye a wutar jahannama ma damatin samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk abin ba zai kare ba kuma babu wanda Allah tabaraka ta'ala ya jefa shi cikin damuwa ya ta zama a rayuwarsa na duniya har ya mutu ba zai yi ba kamar yadda ba za ka taba zama cikin farin ciki har ka mutu ba zai taba yiwa ba saboda wani lokaci dole ya zama maka darasi yanzu ka ga bawan Allah in yana walwala sai aka dan take ta walwala zai koma yana la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah a rana sai yayi ya fi so miliyan akwai wani magabaci yace da damuwa ta shige shi yaji kaman zai bar duniya kawai ya kama la haula wala quwwata illa billah yace wallahi ya faɗa ya ci abin da yafi yace in kaga baya yi to bacci ne dauke shi duk bai san ma lokacin da bacci zai dauke shi ba sai Allah ya yi masa to bayan la haula wala quwwata illa billah akwai addu'o'i da yawa me yake ya rike wannan ne saboda annabi ya ce ma wani sahabinsa ala abdulluka ala kanzin min kunuzul janna fa qala bala ya rasulullah fa qala la hawla wala quwwata illa billah wa fi riwayatin la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuzul janna wannan kenan to don haka shekaru nawa Abu Talib ya yi tare da Annabi yana rike da Annabi 40 ko 50 a cikin hamsin za ku daga takwas eh shekara hudu yana wajen halimatu sadiya shekara biyu shida yana wajen mahaifiyarsa shekara shida takwas yana wajen kakansa daga shekara takwas zai shiga hannun bakwansa haka har sai da ya kai shekara hamsin saboda haka za ka ce x minus x din da ne mai shi a cikin 50 eh kaga 40 da bare da gaske saboda haka a wancan lokaci ke nan balle a yanzu kar mutum ya ga ya kai shekara hamsin ko fitin ya ga shi cewa shi ma yanzu ya zama wani ba mai masa fada ba mai tankwasa shi ba mai ba shi shawari hatsari ne hatsari ne na'am wa fatatu nubadun min zalika fi mawadhiha mala yace to kar mu yi gaggawa وفتاتي نبذ labarai daban-daban za su zo min zalika akan haka fi mawadi ha wuraren yusakkal gama mu bi wajhihi ana neman maganin fari da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da fuskarsa fasara kenan kai tsaye me ya faru aka kawo unwani subheading da wannan kalma saboda waɗansu abu ya da abu talib yake karantawa wa abyadu yusaqqal damamu yuwajhihi simalul yatama ismatun lil aradil ga shi ya kawo mana nan kafa ya ce akhraja ibnu asakir ibnu asakir ɗaya daga cikin malaman hadisai ne da kuma labarai na tarihi ya ruwaito an jalhuma bin arafa بين أرفقة جرهما دم أرفقة قال يتي قدمت مكة يتي نازو بن مكة وهم في قحط سنة تكن أنن فري نرش الروا دائما مكة ما في آية وقفن بشي كرا في أن يروق الروا قوى ينزو sai an yi roƙo ruwa saboda tsananin zafi kuma ruwan da ake roƙo ba wai na noma ba ne eh ne ban sani ba alhaji aminu ko kun taba zuwa gonakai a makka a ce ga gonakai ko ga lambuna a gefen makka duk wanda ya yi hidima na alhazai shekara da shekaru za ka samu yana da experience yana da ilimin makka madina jidda makka madina jidda a madina ne za ka iya zuwa har lambu ma har gonan dabino na dabine ka shiga amma a makka haɗi ne amma kuma sai ka samu suna cikin tsananin farin da suna neman ruwan sama saboda me saboda neman Allah waje ya yi sanyi bayan waje ya yi sanyi akwai dabbobinsu irin abincin da yake fitowa a wajen na dabbobinsu irin ciyayi ne da wane ne da wane ne don ba haka ba waje ya bushe gaba ɗaya to dabbobi ma mutuwa za su kuma kun san idan waje zafin rana ya yi yawa a wancan lokaci da yake babu na'urori kamar yanzu ai ruwa zai dada can ƙasa ne zai dada shiga can cikin ƙasa ne ruwan sha ba zai wahala amma yanzu abin da ya fi available ma a dukkan maka ruwan sha eh ruwan sha har ka je ka dawo ba za ka ga fiye wata ba eh in kuma za ka da fiyo wata sai dai wannan fiyo wata ba ai wannan wannan Najeriya ne sai dai ka gaishe a cikin wata ƴan roba haka wanda kana ganin ruwan ƴan roba haka wannan kama zai da karfi ne misali roban zai abin nan to sukan zuba ruwa dan daidai karamin kofi shi ma domin saboda su karbi mutane in aka baka abinci sai a baka wannan dan kofi na ruwa shine in aka samu wata tsohuwa da ba ta samu gani ba kamar daga yayi ta tafi abin nan kun san sai kun sa yayi yayi eh idan da nan ko bin zai ga muna ta tsara irin wannan saboda me saboda goran abin sha'awa ne wannan dan roban abin sha'awa ne ai yanzu kamar mutum ne ya shigo kawai don ya ga wannan abin nan din nan leda bayan an gama sai ya tattara waɗannan ledoji na fiye wata kai ya za ka ɗauke shi ledoji fiye wata ya tara da zai je da su kawai yana so ya kai ƙauyen su ya gwada cewa kaza ko ledojin biredin alheri ya je yana ce ga ledojin saboda akwai rubutu a ciki akwai ai kaga kai a wajen ka wato wannan wani irin to kuma haka ne amma ka ga wai fiye wata to akwai lokacin da aka yi tsananin fari lokacin annabi yana yaro yana hannun abu talib baffanta da ce fakarar ƙuraishu sai ƙuraishu suka ce ya abu talib suka ce ya kai abu talib aka haƙal wadi kwarin nan da muke ciki ya yi fari wa ajidabal iyalu iyalai sun bushe fahalin mafakkaki ka zo ka jagorance mu wajen neman ruwa me yasa suka fada masa haka malaman tarihi da yawa suka ce a birnin makka a da idan aka rasa ruwa to duriyan banu hakim su ake sa su aka su nemi wannan ruwa me yasa me yasa eh eh to haka ne daga baya ba amma kafin kafin ma a haife shi abin da yake faruwa ke nan yasa sun san zai a haife shi ne ku zaun lokaci yadda ake murda tambaya ke nan a jami'a sai a juya tambaya na tambaye ku me yasa akwai amsa mun karanta amsa yana daga cikin abin da zaka iya kare kanka wa ya fito da rijiyar zanzan bayan an toke ta da aka fito da rijiyar zanzan an yi rigima ko ba yi ba ba sun kama hanya za su je inda za a yanke musu hukunci ba me ya faru nan ma Allah ya sake bulbular da ruwa a tawagar banu hashim eh a irin wannan ne sai ga wani ya tuna in ya bada amsa sai ya sa masa arba'in bisa ɗari bisa ɗari wanda ya bada amsa sosai sai ya sa masa saba'in bisa ɗari ya samu 5 kyauta 75 that is 80 eh kuma na yi tambayar nan na daɗa jaddadawa saboda akwai masu jokin akwai masu rubutawa amma na ji kowa yi shuru eh kuma daɗin daɗawa kai ka faɗi abin da yake daga baya ne ya fito saboda zuriyar annabi ai su ba su san cewa annabin karshe zai fito a cikin su ba dama dama ma da ka ce saboda ana ganin su su suke rike da ɗakin kaba suke kulawa da ɗakin kaba kuma mutanen kirki ne saboda yanzu kana da damuwa ka haɗu da mutumin kirki sai kai ta matsa masa ya taimaka maka da addu'a amma in ka haɗu da shakaka ai yana maka addu'a ba ko amin ba za ta je sai yana ta maka addu'a baka ce amin bai kace okay to amin saboda me saboda kai baka yi da shi ba ma balle ka yadda Allah zai karbi addu'a za ƙwarai da gaske kuma kana da gaskiyanka amma wanda nake gani alamar mutumin kirki ne to wannan ya gwada zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da mun tuntunin ana musu ganin mutanen kirki ne su suka cancanta da abin da ya shafi addini ko kuma abin da ya shafi neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na to da aka bari haka ma Abu Talib shi kuma sai kama taraddadi eh ai wato abu ne wannan aka saka a gaba kai karan kanka ba ka yadda da kanka ba wani abin ka ringa taraddadi kenan to shi da ya hango sai ya ce to tun daga wannan maraya ne ba taɓa samun mutumin da ya tashi cikin maraici irin wannan yaro ba kuma hasake ya gwada wannan yaro muhammad wato nan gaba babban mutum ne zai ce babu damuwa kawai da ya zo wajen roƙon ruwa zai jagorance su roƙon ruwa sai ɗauko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka je dakin kafa da ya je manna annabi da dakin kafa ya riƙe shi da damɗinsa da ce ya Allah ka ba mu ruwa wannan ya gwada ake duk da kuma kan da suke cikin ɗakin kabo wuri ya yi wuri wajen Allah yake komawa shi mai ba da labari yake ya ce ko da ke ni na gan shi ya fito da aka je aka faɗa masa haka yace babu damuwa na gan shi ya fito da yara suna masa rakiya ya zo ɗakin kaba amma sai na ga ya ɗaga guda ɗaya daga ciki wani fari ya ɗaga shi ya fanna shi da ɗakin kaba ya rike shi ya roki ruwa yace lokacin rana kana ganin ta gatan nan sallau amma sai girgije ya fara haduwa kaman da kura-kura kaman yayi ne cikin wannan ruwa yana magana yace kafin a gama komai su koma gidajensu ruwa ya sauka birnin maka ya sa da aka tambaya Abu Talib menene sirrin ya ce sirri shi ne wannan yaro ya makale maka shi wannan yaro wani yaro kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala tsammanin annabi yana da shekara takwas lokacin da aka karbe shi takwas ko tara ko goma ko sha daya a dan tsakanin nan ne abin ya faru to shine malamai suka ce wannan yana gwada ashe mutanen da suke fitowa da abin sadaka sai ta ba da yara suna da wayo eh wato akwai dabarar su akwai hikima na yin haka mutum zai zo yana raba karago ma yara kanana yana raba kofin ma yara kanana yana raba gumba wa yara kanana ko kuma minti ko cingar su ba ma goyon baya saboda musamman minti da menene saboda kayan zaki ko yaushe ko halawa laraba suna raba halawa sai amma ba a son mutum ya rinka cin halawa sosai saboda shi ma yana da illa amma ya ce yana raba gumba wannan yana kara musu karfi yana raba masa musamman a samu wata masa baƙaƙe ina jin da mai wake yin ko mai wanda aka shuka da alamari eh wata masa baƙaƙe yin da ita in ka ci guda hudu zai kai ta shan ruwa a karamakan lawo ba da biyu na yi ba da ɗaya ne ko kuma abinda da zai amfane su amma ‘yan uwa ya kamata ku sani idan kana da halin da za ka ɗauki naira dubu ɗari ka ba da sadaka sai kai wayo ka zo ka makale a bayan raba karahu to wallahu ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur in ka yi wayo Allah ya sani Allah ba za ka maka wayo ba mun ana samun masu haka mutum yana da hali sai ga kawai yana raba karago ai ɗauki dubu ɗari me yawa kana da miliyan guda a ajiye mutumin da yake da miliyan guda a ajiye ɗauki dubu ɗari ya kyauta da ke mai sauki ne ka ɗauki dubu ɗari ka zo ka samu limamin kamsu salawa ka danna masa wannan kudin saboda haka nan da ya yi rafkanwa a magariba da isa ya fita ne shi dubu ɗari ne ya girgiza shi saboda in bai taɓa rikewa ba eh dama abin da ake so shi ne mutumin da bai san wannan ba ka danna masa to shi ba in ya tashi daddanna maka addu'a eh shi ba ka san ya ka din addu'a da zai danna maka ba eh abin da ake so kenan amma ka kara ne karfi karfi zai zama kirme ne ومن يجعل المعروف في غير حقه يقوم حمده ذمًا alaihi wa yukmabi wannan kenan to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taimaka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ruwa a dalilin sa saboda haka fakara da Abu Talib wa ma'ahu gulam Abu Talib ya fita tare da yaron sa Annabi Muhammad ka annahu shamsun dujunna wato kai ka ce rana ce wanda take ranan da ya gashi a cikin duhu duhu tajallat anhu sahabatun katma wato sai ga ainihin sahaba wato girgije katma wanda take mai dan duhu duhu ta fara bayyana haulahu ugailima yace a gefen Abu Talib akwai yara kanana da fito da su fa kaza huwa Abu Talib amma Abu Talib da yazo dakin Kaaba sai ya dauki wannan yaro guda daya fa alsaqa zahrahu bil Kaaba ya manna bayansa a jikin dakin Kaaba wala ba bi adabu'ihi al gulam da ainihin jamɗin sai riƙe yaro wa ma fi sama iqaba'a yace a sama babu girgije fa kalabara sahabu kawai sai ga girgije ya fuskanto min hakuna wa hakuna nan da nan sai suka haɗu wa agadaka ya haɗu yayi baki wa gadaudaka yayi baki irin kun ji kalmar larabci fa wa agadaka wa gadaudaka eh yayi baki yayi baki irin wanfajarar wadi wato sai da ainihin wanfajarar wadi kwarin ya barke wa saban nadiya wal bafiya eh ya zubar da ruwa a birni da ƙauye shi ne fasara annadi shi ne wajen taruruka normally an fi samun su a cikin gari a cikin gari ka ga majalisu iri daban-daban shine annabi albabi shine kauye in kaga mutanen kauye sun dan taru to wajen maciya ne zuwa wani lokaci za su watse amma a cikin gari sai ka samu wasu sun suka fito tun karfe sha biyu ba za su bar wajen ba sai ina eh sha biyu na rana wajen za su yi azahar su yi la'asar su yi magariba su yi isha'i ke bayan isha'i eh wani majalisar sa a gidan mai wani majalisar sa a bakin shaguna wani majalisar sa ga sunan haka da yawa waɗannan su ne na ji larabawa suna da su suna ba su muhimmanci amma a birane ake samu haka to domin balaga ce ya ce wa aksaba annadiya wal bayadiya ya zubar da ruwa waje ya yi danshi aka samu danshi a birane da ƙauyuka a dalilin wannan roƙon ruwa wanda aka kara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ila hada ashara abu talib hina qala da wannan ne abu talib ya yi ishara wa abyadu yustaqal zamamu bi wajhihi timalul yatama hikmatul lil aramil wa abyadu fari ne kan wane ne fari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yustaqal zamamu ana neman shayarwan fari bi wajhihi da kankansa ko da ke da shi ne malaman tauhidi suke yin bayani suke ce abinda abu talib ya yi ya zo ya sa annabi a gaba ya ce ku zo mu yi addu'a aka roƙi Allah in ba annabin ne aka roƙa ba ya kamata mutane su gani haka wata rana da manzo Allah yake kan mimbari babu ruwa an sha wahala annabi yana huluba a ranar juma'a kawai da wani mutumin ya shigo mutumin ƙauye ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah in ka ta'ati subulu hanyoyi sun yanke dabbobi sun mace iyalai sun wahala saboda babu abinci waje ya dulce babu ruwa ka roƙi Allah ya ba mu ruwa manzo Allah shine ya daga hannunsa ya yi addu'a ya ce Allahumma qina gaisan mughisan mari'an mari'a mazu Allah ya zuwa shi ma wannan sahabi yana cewa wallahi sama tana farakal amma kafin su idan da sallar juma sai da ruwa ya zuba waɗanda gidajensu yake kusa suna ɗan ɓuya domin su karasa gidajensu amma waɗanda suke nesa hakuri suka yi sai dai kuma ruwan sai da aka yi sati ana yi ma sai guda ana zubar da ruwa sai da ranar juma'a ta sake dawowa masallacin annabi a jike yake amma haka aka zo aka zauna ashe wannan mutum yana jira a sake dawowa yace ya rasulullah yace ya manzon Allah har yanzu da fa hanyoyi sun yanke dabbobi sun halaka ruwa fa yayi barna ya mamaye ko ina ka roki Allah ya dauke mana sai annabi ya ce Allahumma hawa alaina wala alaina ya za annabi ya ce ya Allah ba a ɗauke mana za a yi ba amma yadda ki gefenmu amma yadda ki cikin duwatsu amma yadda ki a cikin kwaruruka amma yadda ki a gindin bishiyoyi da ta ya Allah kamar yadda ruwan nan gefenmu ba a kanmu ba da ta yadda ka san mace ce ta shimfiɗa zaninta da ya bushe idan ta zo ɗaukawa tsaya matan da suke yi eh ai maka ba ana kimfida lokacin ba a san igiya ba ko mu ma da muka tashi akwai inda ba a kanya a igiya za mu je ƙauye ba a ɗaura igiya idan aka yi wanke sai dai a jefa a kan ciyawa a kimfida shi ba haka ake yi ba lokacin da aka zo ba a ɗauko gefe guda ake kamowa sai a jawo shi sai ka ga yana nadewa in aka jawo shi sai a kaɗe in aka kaɗe sai a zo a bubbuga shi sai a nade wannan yana faɗa muku abin shekara talatin ko arba'in mun ku gane cewa ni ma ba na yau ba ne. Eh, to ai wato hadiri ya janye daga birnin Makka kamar yadda idan mace tana janye zaninta yake janyewa shine ya koma gefe gaba daya to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya jagoranta shi yasa duk lokacin da aka shiga tsanani ko aka ana neman ruwa wajen Allah to ana son masa bayin Allah a gaba to amma da yake yanzu duk ana cikin rudani shi yasa ake ce jama'a kowa da kowa ya fito kowa da kowa ya fito sai dai wani ma in ka gan shi zaka ce wallahi da wani bai fito ba to amma dai ja baki da kai fito sai dai kawai da ma wani bai fito ba shine ya ce wa abiyadu yastaqal bamamu bi wajhihi fari ne sol lalle annabi fari yake sol sannan yustaqal gamamu wanda ake neman ruwa da wajihi da fuskarsa ko kuma ake nema da shi timalul ya kama shi din nan matattara ne ga marayu yadda maza Allah ya tashi maraya sai ya kasance yana kula da marayu wa ismatun lil aramil sannan kuma katanga ne lil aramil ga mata zaurawa marasa gata mata marasa gata kun ga kenan waɗannan sifofi guda biyu kula da marayu da kula da mata marasa gata suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma yana daga cikin da biyun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da annabi ya kai shekara hudu sha biyu Abu Talib zai tafi kasuwanci kasan sha sai ga bai dace ya bar shi ba bari ya dauke shi ashe Allah ya kaddara akwai bahira arrahib wani babban malamin rukubaniyawa ne shi saboda ya samu ɗaukaka da matsayi duk waɗanda suke wucewa ko laraba ne ko ba laraba ba za su je su yada zango zai sa ba su abinci amma ba zai fito ba shi ba ya fitowa ya zo kowaye ya zo ba zai fito ba wannan suna ce ko don saboda tsoron Allah ana samun haka kaga mu abin da almajiran yanzu ba za mu yi ba eh yanzu ina taki da karatu aka ce gwamna yana nema na to karatun gobe na soke eh in cikin dare ma zan bara da dan kama ya tafi a gwamna wa bani ko a ce wani babban alhaji yana nema na sana ko a Maiduguri ai dan da zan kama hanya eh amma su manyan bayan Allah maka ce maka gwamna yana neman ka sai ce a baka hakuri a baka hakuri ni ba da wata hidima ni ba da wata bukata ni ba na kwangila ba na neman aiki ba na kaza a'a yana da wata damuwa ne yace a to in gwamna yana da damuwa ne sai ba zai zo ba ni ne ban je eh bayan Allah kenan to amma wannan rahidi kwaɗan sai da abu talib ya je ya da zango suka ce yayin mu ya da zango a wajensa saboda tun da mutumin da yake alheri yake a wannan sai a ci abinci a ba za ka gan shi ba sai dai ya sa mutanensa kawai bayan Allah kawai ake ciyarwa wasu ba sun daɗe tuntunin suna aikin alheri kawai kwazanta ya ka gan shi ya fito mutane suka yi ta jin mamaki ya zo tawagar abu talib da zai ce waɗannan tawaga waɗannan tawaga su nake so don wajen su ina son na karfe su na musamman shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته